أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yan uwa barkanmu da tada wannan darasi namu na masallacin NCTEM wanda yake fas da mai kadi zal anan yamai za mu yi karatun muqaddima ta adwa'ul bayan muna son wato har mu kammala ta sannan mu koma karatunmu na sauran littattafai saboda nazari ga muhimmancin wannan muqaddima da kuma kasancewa ta muqaddima ce wadda bata da yawa kenan in an yi kama an yi wani manhaji na ilimi wanda an kammala shi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wata'ala ya samu kikkiawan karko muna fata Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya muna fatan kuma kullun rayuwarmu ta zamanto ci gaba ne cikin alkhairi har ranar da zamu kuma ga Allah subhanahu wata'ala har ranar da zamu haɗu da Allah subhanahu wata'ala to a ina ne aka tsaya a shafi na takwas ‘yan uwa wa'alam anna sunna haka ne ko? wa'alam malam ya ce ka sani anna sunnata ita sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa wasallam kullaha dukkan ta gaba ɗaya tandariju tana shiga ƙarƙashin fi ayatin wahida aya guda min bahrihi daga gulbin nan na alƙur'ani a zahir wanda yake mai yawan ruwa wanda yake cike da wato ɗimbin ruwa masu yawa وهي قوله تعالى إتجي فضل الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه دو أبن دمان زوي ذومك دشي توكوريك إيشي وما نهاكم عنه فانتهو دو أبن دمان زوي حليكو كهانو كنانكو دا umarnin da manzo ya yi duk hadisan da sun ka inganta sun shiga cikin umarnin manzo da halinsa ina fata ana fahimta ta wani yana iya cewa to ai akwai sifofinsa ko ba haka ba kamar yadda imamul tirmidhi a cikin ash-shama'ilul muhammadiyya a sifofinsa an rasulu manzo ne ai ba a kira shi da sunan shi ba duk suna shiga ciki ina fata an fahimci ne mun fahimci wannan ko to wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da ya hare ku ku hanu dan haka ba a cewa sunna ta saba ma alqur'ani irin wannan tunani akwai littafi da aka rubuta a kasar saudiya alqur'aniyun shubhatuhum war raddu alaihim majistar ne ko masters da aka yi a jami'atu ummul qura dalibai ilimi za su neme shi wani khadim islam ina ganin ɗan ƙasar indiya ne shi yasa sunna ta asalin sunna da larabci tana nufin asira ko a tariƙa an gane ko hanya amma in an ka ce sunna wajen malaman hadithi tana nufin dukkan abin da ma'ufira an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin duk abin da aka samu daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam magana ce ya faɗa an gane ko aiki ne ya aikata taqriri ne ya ga ana yi bai hana ba ko kuma sifa ce ta halitta domin yana da sifa guda biyu akwai ta ɗabi'a akwai ta halitta to dukkan su malaman hadisi suna kula da su amma wajen malaman usulul fiqh ma uthira ala nabi sallallahu alaihi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir su ba su shiga cikin sifa ta manzo sallallahu alaihi wasallama da ɗabi'o'insa kawai su suna karantawa ne abin da ya shafi wato aiki ko kuma wato magana ko kuma takrir abin da ya gani ana yi saboda su suna kula ne da hukunce hukunci mun fahimci wannan da kyau shi yasa kalma ta sunna sai kai hattara ba haka ne kawai ake zo a fassara ta ba akwai sunnatullahi fil ladina khalu min qabl sunnata Allah to shi Allah shi ba wa zai ma addini a ana nufin yadda Allah yake gudanar da al'amuransa mu yi hattara kwarai da gaske sunna kuma kamar darasin da ya gabata na karshe da mun kai bayani kan aujo na yadda sunna take bayanin alqur'ani mun kawo cewa sunna tana iya zuwa ta iske wani abu ya zo a dunkule cikin ƙur'ani sai ta yi bayanin shi fabaddala lalazi na zalamu ƙaunan ghairar lalazi ƙila lahum sun canza magana wadda ba ita aka gaya musu ba to kaga wannan magana wacce ce ita sai sunna hadisi na sahih bukhari da muslim na abu huraira sun kace habbatun an gani fi sha'ara kaga wannan hadisi ya bayyana mu da kaulan wanda sun ka faɗa ghairar ladhi qila lahum tabdilin da suka yi ina fata an fahimci sannan sunna tana iya zakkuwa ta yi takhsisin am lafazi ya zo cewa alqur'ani yana nufin komai da komai sai a keɓance shi da aya ta sabka alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi busu cuɗanya imanin su da zalunci ko guda ba bi zulm lam yalbisu imanahum bi zulmin an yi nafiyu an nakira fi siyaqin nafi tufidul umum sahabbai sai hankalin su ya tashi ba wanda ya ce ba zai kuskure ba ko ba zai zalunci ba babu shi sai suka zo mu manzo sallallahu alaihi wa sallam hadisi da abdullahi bin mas'ud yana cikin sahihul bukhari da muslim da kuma musnad da imamu ahmad da sauran littattafai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace musu a'a ba wannan zalunci wanda kuke tunani ba a'a nan zalunci shirka ba ku ji maganar fadar bawan Allah ba da yake ce ma dansa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ka kalma ta zalunci ta shafi abin da ke fitar da mutum daga cikin musulunci ta shafi abin da bai fitar da shi daga cikin musulunci hatta da kananan zanubai zalunci ne domin ka zalunci kanka amma sai ta tattance wani zalunci ake nufi hali na uku tana yin taqyidul mutlaq nassi yazo ya saki abu sai aya ta ta dabaibaice shi thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq su kewaya to kewayan nan sai mu tambayi dan qur'aniyun kewaya nawa na ra'ayi bakwai na ko goma ko ashirin ko dubu ko miliyar ko ba haka ba amma hadisi da manzo sallallahu alaihi wa sallam na Jabir wanda ya bayyana aikin sa na aikin haji yake cewa tafa bil baiti sab'an yayi bakwai shi ganin sai aka samu ashe adadin bakwai na sannan kewaye ya da ina za a fara da ta gaba gaba za a yi ko ta baya baya Allah da ya ce ayi tawafi kaga duka wanda yake kokarin kore sunna sai ya iya abin nan sannan kuma sunna tana idakuwa da bayanul mushkil da an ce bayanul mushkil shine lafazi wanda aya in ka dauki ma'anar ta zahiri to zaka bata mummunan ma'ana misali Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum ya ku da kuka imani ku rike kawunan ku wanda bai yi imani ba ba zai cutar da ku da komai ba kaga wannan aya zahirin ta nuna a daina wa'azi kowa shi ta kanshi ko ba haka ba amma idan muka duba akwai hadisi na Abi Sa'laba wanda yana cikin sunan Tirmidhi da kuma wato sunan na Abi Dawuda ina fata an fahimce ni yake cewa wato da aka tambaye manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce itamiru bil ma'rufi wa tanahu 'anil munkar ku yi umarni da abu wanda yake mai kyau ku yi hani da abinda wanda yake wanda bai da kyau ina fata an fahimci ni to kaga wannan ya nuna cewa ba wai a daina ba ko kuma za ta zo ta yi bayanin mushkil lokacin da ƴan uwan Maryam sun kace mata ya ukhta Haruna ma kana abuki ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ina fata an fahimci ni Mughira dan Shu'ba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura shi zuwa ga Najran nan kasar abin yaman sai sun ce to ai kuna karanta ya ukhta haruna to kenan wani haruna ake nufi alhali ko annabi musa da haruna sun riga ba gabaci maryam kaga nan baksa amsa ba amsa shine manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ma'ana sun kasance suna sanya sunayen annabawansu da bayinsu da bayi na gari an gare ko kaga sai an kai bayanin cewa ba wancan haruna bane da wani yaji an ce ukhta haruna sai shi to wace o haruna ina alaka maryam kuma da haruna sannan kuma sunna tana zakkuwa ta yi bayanin wani lafazi da ba a fahimci ma'anar shi ba sharh al-alfaz wal ibarat da Allah ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr to kaga ri nan sahabbai da sun kaji an ce al-khayt sun sa tsammanin igiya ake nufi ko ba haka ba in ka dibi hadisi na Adi bin Hatim wanda yana cikin Sahih Bukhari da Muslim ya zo manzo Allah sallallahu shi ya rike wannan zare guda biyu har sai ya bambanta su manzo Allah sallallahu alaihi ya ce maka ya ce mishi dama ya aje su ne karkashin filosa innaka la'aridul qafa kinan kana da fadin kai mai girma ma'ana filon shi yana da fadi wasa ce yake yi da shi to kaga nan sai ya bayyana mishi abin da ake nufi nan hasken alfijiri ne ake nufi ba wai ka dauki igiya ba ka tsaya kana kallon ta sunna tana kula da wannan ina fata an fahimce ni kamar hadithi na Ali ibn Abi Talib wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun nan rizqakum ya shafi kowane arziki amma ana nufin ruwan da ake yi sai wasu ce an yi muna mutirna bi nau'i kaza nau'i kaza to kaga sai nan sunna ta bayyana nan abinda ake nufi na rizqakum duk da kalma ta rizq tana dauka kowane ma irin arziki amma nan ana zancen ruwa ne kuma bai hana ma'anar Qur'ani ta shafi dukkan sauran kuma sunna tana yin ta'mimul khas aw al qiyas ma'ana abu ya zo keɓance amma ta shafi kowa da kowa koko ta shafi kowane lokaci na fata an fahimci ni ayar ta zo cikin suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal untha bil untha to kaga nan aya ta zancan al hurr bil hurr da da da wal abd bil abd bawa da bawa wal untha bil untha to yanzu idan untha ta bil abd ha ina al hurr bil abd na fa kaga nan abubuwa ne waɗanda dole sai an samu nassi wanda zai bayyana ba ibu kadiba akwai hadisi na anas yana cikin sahihul bukhari akwai rubai an gane ko wato babbar shi yan mahaifiyar shi koyoyin mahaifin shi kasar saniya ta jariya ta karya wani haure da saniya waɗanda haƙura na gaba guda biyu na wata jariya sai sun ka nemi a yafe sai su waɗancan yan wasu ka ce abu su busu yadda ba sai an biya sai an yi kisasi sai maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma Anas bin Nadr aje ayi ayi kisasi sai Anas ya ce ma Anas bin Nadr ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu zaka karya hakoran wannan rubayya ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la wallazi ba'athaka bil haqq la tuksir nan yana neman bai isa shar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma dai yana cewa kada ayi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kitabullahi qisas hukumcin Allah kisasi ne kinan babu wanda isa ya hana da an kaje za a yi kisasi suka ga dai tabbas za a yi yan uwan sai suka je tausayi suka ce to sun yarda da abin nan yafewa suka ce sun yafe ma ba ma diya ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarra cikin bayan Allah akwai wanda in yayi rantsuwa Allah zai barantar da shi domin shi ya rantsuwa ba za a yi ba amma ba dan ya isa ya hana ba da sai kafara ta haushi amma saboda yana bawon Allah na gari to wannan aujuhu ne wajhu kuma na abin nan na bakwai daga cikinsu at-tanbihu ala ahammi ma yandari tahta al-lafz nassi zai zo na al-qur'ani sunna sai ta zo za ta yi bayanin mafi muhimmancin abin da yake shiga karkashin lafazi da Allah cewa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa hadisi na Uqba bin Amir sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala innal quwwata arrami haso uku karfi shine halbi ba yana nufin kawai makamin da ɗaya za a halba ba a karfi a'a kowace hanya da za mu yi mu samu yancin kanmu daga makiya karfi ne amma nan sai ya faɗi ɗaya daga cikinsu to kaga wani zai zo ce in ya ji wani ya ce to ya ku jama'a musulmi su koyi ilimin philosophy shi daga cikin kuwa wani sai ce to kai kajiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala innal quwwata rama kai ka zo ka ce wa mutane akwai ilimin philosophy a ƴaƴan musulmi waɗanda sun ka san addini sun ka san aqidar su in sun ka koyi wannan sharrin suka bayyana shi ga musulmi kuma suka kira kafirai suka nuna musu kuskuren su magana ta riga ta kare na fata an fahimci ni to kaga amma wani zai iya cewa a'a bakin abin da aka ce ala innal quwwata rami to ai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wasu kayan yaki waɗanda ba na halbi ba akwai takobi akwai sulken yaki amma nan a hammu ma yan darju ta tallafu na fata an fahimci ni wanda kuma an ce abinda za a halba ba sai ki biya ba yanzu ilimi da ya kai inda ana iya makamin nukiliya a halba lafiya launi ai karfin kenan yanzu babban karfi shine makamin nukiliya na fata an fahimci ni to sannan kuma zaka iske aya ta yi bayanin ba'd qawaid tafsir wasu ka'idodin tafsiri mutum ya yi ihjaji bil itlaq ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walin rasuli idza da'akum lima yuhyikum ku karba makiran manzo lokacin da wani sahabi Abu Sa'id bin Mu'alla yana sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace a to yana sallah ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe Allah bai ce ba ya ayyuhal ladina amru stajibu lillahi walin rasuli idza da'akum lima yuhyikum ina fata an fahimci ni to sannan kuma wani lokaci sunna tana bayanin abu ya game komai da komai akwai hadithi na abu hore na cikin sahih bukhari da muslim an gane ko an yi tambaya akan giya ya ce lam yanzil alayya fi hashai ba a tu ba a saukan mini komai ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa hadhihi al-aya al-fadha sai wannan aya makadaiciya fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara ka ganin alkhairi wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ka hin ai bayani kan giya to komi ne ne inna alkhairi inna sharri ai zai shiga karkashin ta bayani na sunna kenan sannan kuma wani lokaci suna tana zakkuwa ta yi bayani bi dilalatil ishara wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum hadisi na Nu'man bin Bashir yana cikin sunan Tirmidhi an fassara shi da abinda ake nuhi da addu'a al-ibada ina fata an fahimci ni ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin to sannan kuma wani lokaci sunna tana zakkuwa ta nuna isra'iliyat ba a kafa hujja da su hadithi na abu hurairah cikin sahih bukhari la tusaddiqu ahlul kitabi wala tukadhibuhu kaga wannan sai nuna cewa ga ka'ida in an kayo riwaya ga bani isra'ila yace ka a gaskata su ka a ƙaryata su to ai kuma bai yiwuwa ba a ƙaryata ba kuma ba a gaskata shi ba kaga sai a shiga cikin abin ga a'a sai malamai suka ce karkashin hadisin shine idan ahlul kitabi suka faɗi magana idan muka samu aya wadda ta gaskata to sai mu gaskata ayar wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi ai qur'ani yace cikin at-taura akwai wannan hukuncin dole mu gaskata idan qur'ani ya ƙaryata sun faɗi wata magana qur'ani yace a'a ba gaskiya bace shikenan sun yi iddiayen waɗansu abubuwa da aka haramta Allah ce a kullu ta'ami kana hillan libani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin kaga abinda qur'ani bai tabbatar da shi ba dole ya kore shi ko dole mu kore shi to abinda bai tabbata ba ba a samu aya da ta tabbatar da shi ba a samu hadisin da ya tabbatar da shi ba sai mu kame bakin mu dan kakka zo ka karyata ya zama to yana daga cikin wanda ba su canza ba sai ka fada cikin bala'i ka karyata maganar Allah akwai wani littafi ko in ce littafai guda biyu a cikin wannan fage suna da muhimmanci al-isra'iliyat wal mawdu'at fil kutub at-tafsir was sunna na Abu Shuhba da kuma al-isra'iliyat na Muhammad al-Ghazali da an ce Muhammad al-Ghazali ba wancan Ahmad al-Ghazali ba Hamid al-Ghazali wancan mai abin da littafin usul fiqh da sauran littafai sufi ba shi ake zance ba akwai Muhammad al-Ghazali dan kasan Misra wanda mu'asir ne bai jima da rasuwa ba yayi al-isra'iliyat sai ka same su kaga ga ka'idodi ka samu kuma kowace aya sun kai magana kanta sai ka san ga safha da suka yi magana in ka zo kan ayar sai ka fitar ga isra'iliyat inda aka kawo idan ƙarya ne ka nuna ƙarya ne kuma ga dalilanka baka cewa baka karatu littafi a'a in banna a ciki karanta ka gane ta ka bayyana ta ai mallaman da ke nuna banna sauran aqidu sai sun karanta littafan su a shafi na kaza a wuri na kaza to in ka ce ba za ka karanta waɗannan muna na aqidu ba kaga za ka samu matsala musamman ga wanda yake yana da ilimi yana da mustawa daga ciki sunna tana zakuwa ta fayyace tafsilu ma ujiza fayyace abinda aka wato takaita a cikin alkur'ani kissa ta annabi Musa da shi da dalibinsa ta ta zo inda Allah ya ce wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrayn hadithi na ibn Abbas ina cikin sahih bukhari da muslim duk ya fayyace sauran abubuwan da ba a kawo cikin qur'ani ba ba wai ran ban ta zo da fadi ba hadithi abin da kissa ta ashabul ukhdud hadisi na Suhaib radiyallahu anhu yana cikin sahih muslim yana cikin sunan Tirmidhi ya kawo bayani kan waɗannan ashabul ukhdud da abin da ya faru kansu ina fata an fahimci duk da yake wannan ba a ce mai sababin nuzul dan su su riga sun wuce amma dai abin yana shiga karkashin wannan kissa din ina fata an fahimta sababin nuzul shine a ce abu ya faru sai aya ta sabka to ai su ashabul ukhdud sun wuce kina wannan hadisin ma'anar shi tana shiga karkashin qutila ashabul ukhdud ko fassara amma ba asbabun nuzul bane dan wasu daga irin waɗannan a cikin asbabun nuzul kama alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sai a ce asbabun nuzul kinta shine zuwan abraha kissa ta abraha imam suyuti yake cewa to shi zuwan abraha ma shekaran da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai zan sababun nuzul qur'ani bai sabka ba ina fata an fahimce ni sai abu na goma bayanu amrin maskutin anhu muta'alliqun bi mawdu'il aya bayanin abinda aya ta yi shiru akan sa ina fata an fahimce shi zancen ya juju ma juju inna ya juju ma juju mufsituna fil ard akwai hadisi da Abu Huraira yana cikin sunan tirmidhi irin yadda ya jujo maju suke abubuwa na fashe katanga ta komo irin yadda cika ga dole sai ka koma sunna ta yi abin da alkur'ani yayi bayanin su dai amma bai fayyace wannan bayanin ba sai aka zo aka yi bayanin shi abu na 11 at-tanbihu ala ahammiyati madmuni ba'd al-ayati was-suwar bayani akan muhimmancin madmunin wasu ayoyi da wasu surori ina fata an fahimce ni kamar yadda hadisi ya zo na abi sa'idin mu'alla cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ala uallimuka a'zama sura baka son in sanar da kai mafi girman sura ita ce fatiha mu sai mu ce qul huwallahu ce ga ko nassi na hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam yace a'zamu sura ita ce suratul fatiha ina fata ana fahimta ta mun fahimci wannan to to dan haka dai sannan kuma bayanin ta'kid sunna ta zo ta yi ta'kidi abinda alqur'ani ya zo da shi wa qalu ittakhadha Allahu walada sun ce Allah ya riƙe ɗan subhana ya tsarkaka daga ɗa hadithi na ibnu abbas na cikin sahih bukhari wanda yake cewa kazaba ni ibnu adam walam yakul lahu zalik dan adam ya ƙaryata ni kuma bai dace min wannan ba wa yashtumuni walam yakul lahu zalik yana zagin Allah kuma bai dace zagi Allah ba wa amma shatmuhu iyaya fa qawluhu li waladu kaga hadisi yazo nuna cewa dan adam ya zagi Allah da ya ce Allah na ɗa ya ce tufa subhani na tsarkaka wanga hadithul qudsi ne kuma yana ta'kidi abinda ayat ta tabbatas sai abu na ƙarshe wanda muke so abin nan ko kuma bayanin ta'kidi da inda Allah ya ce wa huwa aladul khisam mai tsananin jayayya hadisi na Aisha na cikin sahih Bukhari da sahih Muslim inna abghadar rijali ila Allah al aladul khasm mafi mutanen da Allah yake kyaba masu jayayya abin nan da hadisi na ummul mu'minin Aisha wajen yana cikin sahih Bukhari da Muslim inda Allah ya ce fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha al fitnati wa ibtigha ta'wili manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allah fahdharuhum gane ko idan kaga waɗannan mutanen ko kuma yana magana da matarsa fa idza ra'aytil ladina amma hukunci ya shafi kowa da kowa sai abu na sha uku na karshe bayanul maqasidil ayati was suwar sunna tana da kwa ta bayanin maqsudin abinda ake nufi da aya da sura hadisi na Abu Huraira yana cikin sahih Muslim inda yake cewa alhamdulillah yace hamadani abdi kaga nan ta zo ta fassara maqsudin abinda ake nufi da alhamdu da da abin nan ko ba haka ba hadisin sananne na yana cikin sahihi muslim to don haka dai waɗannan aujuhu ne guda goma sha uku da malamai suka kawo don mu fahimci yadda sunna take bayanin alƙur'ani saboda yanzu wanga zamani turawa suna taimaka ma wannan aƙida amma ku samu littafin alƙur'aniyun shubhatuhum war raddu alaihim na khadim bin islam majistar ce da aka rubuta a ƙasar saudiya akwai kuma sauran littattafai amma wani littafin da yana da muhimmanci kwarai da gaske mun faɗi waɗansu littattafai amma yanzu babu lokacin da za mu kawo littattafai da dama na dai kawo wannan ne kuma in ka diba cikin dirasatun fi usulul tafsir na profesa kabir yunus waɗannan aujo ya kawo su guda goma sha uku mai so sai ya ƙara komawa cin ya ƙara bincikawa allah ya taimake mu to sai mu dawo cikin ina ganin littafin muku to malam yace wa min ahammil maqasid fi zalika mafi muhimmancin manufofin da ke cikin wannan في ذلك هذا الكتاب المبارك وان للتافي مي البركة الذي هذه ترجمته وان وان إتشي ترجمة سكو مقدمة سا أنقالكو وأعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمران ما في مهم منشي باين وانت أبدا نفعتكما أنقالكو دليلان دسكو ساني وان للتافي أبوه نيبو دابي أحدهما بيان القرآن بالقرآن in ji maka bayanin alkur'ani da alkur'ani wanda yana daga cikin abin da zai sawar waɗansu matsaloli su yi mana sauki ka fassara aya da abin da wanda ya sabkar da littafin ya ci magana ta daga ta ƙari in dai musulmi ne za a magana da shi ko ba ganin bane li ijma'il ulama'i malam yace malamai sun yi ijma'i ala anna ashrafa anwa'it tafsir mafi daukakar tafsiri ko ba haka ba wa ajallaha mafi kuma daukaka kenan ko daraja tafsiru kitabillahi bi kitabillah a fassara littafin Allah da littafin Allah idh la ahada a'lama an gane ko idh la ahada a'lama ko la ahada a'lamu bi ma'ana kalamillahi jalla jalla wa ala babu wanda yafi sanin maganar Allah madaukakin sarki min Allah daga Allah jalla wa ala wanda yake ya daukaka ko ba haka ba madaukakin sarki wa qad iltazamna malan yace mun daukan makan mu nauyi al iltizam Allah nubayyana al-Qur'ana ba za mu bayyana alkur'ani ba illa bi qira'atin sab'iyya sai da qira'a sab'iyya in an ce sab'iyya akwai qurra guda bakwai qira'o'i guda bakwai waɗanda su ne suka shahara ina fata an fahimci ni za mu zo mu danyi bayani akan shi sawa'un kanat qira'atun ukhra fil ayati al mubayyinati nafsiha aw ayatun ukhra ghayraha malam yace to sawa'un koda ya kasance kanat qira'atun ukhra fil ayati almubayyinati nafsaha ko da cikin wannan ayat take domin kira'o'i wani lokaci za ku iske cikin aya guda ake samun kira'a ta fassara wata ta fassara wata mun fahimci wannan cikin aya guda za a samu wagga kira'a da wagga kira'a suna bayyana juna a cikin wannan ayat da kanta mun fahimci wannan ko aw ayatun ukhra ghayraha ko kuwa kasance a'a ba cikin ta take ba amma cikin wata sura take to mallai ce shi ba zai aiki ba sai da qira'o'i guda bakwai wannan shine ya dauka maka shi wannan nafazi kenan idan ka ga mallam bai fassara ba da wata qira'a wadda ba bakwai ba kakka zargi mallam ga manhajin da ya ce ya dauka maka sa yau da yau mu daga cikin dalibai ba karanta littafin manhajin mutum ba baka karanta tsarin da ya ce zai bi ba kawai sai ka ce yayi kuskure kaza yayi kuskure kaza yayi kuskure kaza alhali ba manhajin sa bane don malamai na hadisi da na fiqh da na tafsiri ko ne yana da manhajin sa sahihul bukhari daga sunansa ya ce maka ma'ana bai zai sa hadisi da'ifi a cikin wannan littafi sahih muslim na fata ana fahimta ka sunanu abi dawud zai kalli sunonin manzo sallallahu alaihi wa sallam kenan in ya kawo akhbaru tabi'ina kana iya cewa to dan me zai kama akhbaru tabi'ina tunda ai ce suna ne ci zai kawo ina fatan kuna fahimta ta to wannan yana da kyau kwarai da gaske shi yasa cikin majistar da bincike na zamani dole sai ka haɗu wani manhaji ne da ka amfani da shi don in a san in kai kuskure in baka kuskure ba wala na atamidu alal bayani bil qira'ati ashadha ba za mu yi bayani ba da qira'o'i shadha qira'o'i kala kala ne in ka diba cikin al-itqan fi ulum al-qur'an za ka gani akwai qira'a mutawatira akwai qira'a ahad akwai qira'a mashhura akwai qira'a kaza amma qira'o'in da sun ka inganta qira'o'i ne guda goma ina fata an fahimci ni amma zan zo da bayani karshe in mun kai karshen wannan magana malam yace wa rubbama zakarna alqira'ata shadza tana yiwa mu ambaci qira'a da take shadza istishhadan dan kafa hujja lil bayani bi qira'atin sab'iyya dan mu bayyana qira'a da take tana cikin qira'o'i guda bakwai an gane ko ma'ana wani lokaci ma'ana aya ba ta za ta bayyana ne cikin qira'a shadza musamman in kun kadiba cikin tafsir na imam albaidawi yana yawan amfani da alkira'atu shadda yana kawo su akwai kuma wani babban malami a kasar saudiya dr umar salim bazmul ya yi binciken sanar doktora alkira'at wa asaru hafi tafsiri wal ahkam mujalladi biyu na littafi yana da kyau muhimmanci ina fata an fahimci ni to ma'ana sai shi kawo kira'a saba'iyya sai ya kawo kira'a shadda don bayani gare ta ba don saboda zai yi amfani da wannan kira'a ba a matsayin tafsiri وقراءة أبي جعفر قراءة إمام أبي جعفر ويعقوب ده يعقوب وخلف ده خلف ليست من الشاذ عندنا in ji mallam mu a wajen mu ba kira'a ce shadda ba kira'o'i ne guda uku waɗanda suke cika waɗancan kira'o'i guda bakwai su zan goma amma ba shadda bane a waje na dan kakka sa tsammanin don ban sa su cikin tafsiri na ba don suna da wani ta wata illa ne wala inda al-muhaqqiqina min ahli al-ilm bil qira'at ko kuma wajen waɗanda suke masu matabbatan sani masu cikakken sani da ilmul qira'at su ma a wajen su waɗannan qira'o'in ba sha ba ne to anan sai mun da hankalin mu kwarai qira'a kafin a karɓe ta ana buƙatar sharaɗi guda uku ibnul jazri a cikin tayyibatun nashr ya kawo su fa kullu ma wafaqa wajhu nahwi wa kana lirrasm ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa alqur'anu fa hadhihi thalathatul arkanu ومهما يختل شرط فاعتقد شذوذه لونه في السبعة فكل ما وافق نحوي وجه نحوي ya zamanto ƙira'an nan ta dace da wata huska ta nahau bai yiwa a ce ga ƙira'a wadda ba a iya irabin ta domin larabci ya gini akan irabi duk abinda ba a iya irabin sa ba larabci bane duk abinda ba larabci bane ba qur'ani bane inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi ko kuma au kana lil rasmi ihtimalan yahwi au inda au ce bi ma'ana wa ya zaman to kuma rubutun alqur'ani wanda Uthman yayi to yana daukar ta idan muka duba lokacin suka rubuta mushaf maliki yawmiddin da maliki yawmiddin sai suka rubuta maliki yawmiddin ba matsala bane domin an zo za a ce maliki za a rubuta alif rubutun Uthman yana daukar ta ina fata an fahimci ni ga an rubuta alif maliki ta kuma mi malik shi yasa sai busa alif din ba domin rubutun Uthman yana daukar su masahif ne guda shidda da aka ce ya rubuta a wata riwaya wata riwaya guda biyar guda ya tura shi makka guda kuma ya tura shi a kasar sham suriya kenan guda kuma ya tura shi a basra guda a kufa ko ba haka ba to a wasu riwayoyi suna cewa ya tura guda ya bar guda a madina ya tura guda ina ganin a misra ne in ban manta ba shine cikin na ƙarshe to waɗannan masahifkin dukkan su babu su yanzu guda ne ake ganin akwai a duniya shi kuma yana ƙasar turkiya a istanbul su kaɗai suke da shi cikin masahifkin da Uthman ya rubuta tun da ta yi zama asuma ta daula ta musulunci kapital ta daulolin musulunci turkiya shekara 400 da wani abu zuwa 500 daular Uthmaniyya turkiya ba daular Uthmaniyya fullatiya ba ta sokoto to wannan ƙur'anin yanzu sun yi fotokofin shi fotokofi kenan sun tura a manya-manyan jami'o'i an ba manya-manyan masana manya-manyan daraktoci sun ɓoye wannan alƙur'anin suna rike da shi saboda ana tsoron wani munafiki ko kafiri ya kai ya ƙone shi sai a rasa nuska asliya ta alƙur'ani to wannan ƙoƙari ne na tarihi ba wai don saboda in sun ƙone shi ba za su yi alƙur'ani illa asalin alƙur'ani almaqru'u ne la almaktub domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba rubutu ba wannan wanda anka harrace shine asalin Qur'anin ai sai da anka karanta ne sannan anka ce a rubuta don haka babu illa da zasu yi alqur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi to wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa alquran kuma sanadin wannan qira'a inganta har zuwa ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kidan da an ce ma qira'a kace ana iya irabinta rubutun da Uthman yayi tana yana iya shiga cikin tana iya shiga cikin wannan rubutu sannan kuma sanadinta ya inganta an wane an wane an wane an wane har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun fahimci wannan da kyau kira'o inda sun ka inganta kira'a ne guda goma ku bar cewa bakwai bakwai su suka fi shahara a gurguje babu lokacin da zamu bijirowa da abiya cikin cikin shatibiyya akwai bakwai cikin durral mudi'a ta ibn al-jazri akwai guda uku kira'a ta farko ba dan wata kira'a ta fi wata ne zamu kawo ba a'a zamu jero su ne kamar yadda imamu shatibi ya kawo su imamu nafi' da shi ya fara kira'a ta imamu nafi' waɗanda suka yi riwaya gare shi imamu warsh da imamu qalun kira'a ta biyu ita ce kira'a ta ibnu kathir wanda ya yi riwaya gare shi imamu al-bazzi da imamu qumbul ibnu kathir kuma kala biyu ne ko su biyu suke akwai ibnu kathir al-qari al-makki akwai ibnu kathir al-mufassir ad-dimashqi dalibin shaykhul islam ibn taymiya tsakanin su akwai shekaru sun kai shekara 500 makki shi tun karni na biyu ya rayu na musulunci tsakanin karni ɗaya da na biyu shi ko wancan wangan wajen karni na bakwai zuwa na takwas ina fata an fahimce ni kenan da haka akwai bambanci tsakankanin su to waɗanda suka yi riwaya bayan gare shi bazzi da qumbul sai kuma qira'a ta uku qira'a ta abu amr ibn al-ala waɗanda sun kai riwaya gare shi imamu susi da imamu duri an gane ko sai qira'a ta ibn amir abdullah ibn amir wanda shine na kasar sham waɗanda sun kai riwaya gare shi hisham da abdullah ibn zakwan sai qira'a ta imamu asim asim waɗanda sun kai riwaya gare shi hafs da kuma shu'ba wanda mu muna karanta da hafs an asim an gane ko daga nan sai kira'a ta wato hamza hamza waɗanda suka yi riwaya gare shi khalaf da khallad daga nan sai kira'a ta alkisa'i waɗanda suka yi riwaya gare shi abul harif da kuma wato imamu duri to a duri kin nan kenan yayo riwaya ga abu amr yayo riwaya kuma ga imamu kisai shi yasa kira'a shi waccan sai ana kiranta hafsu duri wadda mutanen su da suke karantawa da ita a yanzu mun fahimci wannan kira'a ta takwas an gane ko sai ta abu ja'far al-badani ibn wardan da ibn jammaz su suka yi riwaya gare shi ina fata an fahimci ni sai ƙira'a ta tara ta yaqub waɗanda suka yi riwaya gare shi rauhu darwais sai ƙira'a ta khalaf wanda ya yi riwaya ga hamza ishaq da idris su suka yi riwaya gare shi waɗanda su ne kira'o'i mutawatirai guda goma ba a cika kuma karantawa da su ba munan dai muna karatu da hafsu an asim saudiya da suna karantawa da warsh tun da imamu nafi ya rayu ne a madina yana karantawa da ita shi yasa za ku ga alaka tsakanin mazhaba ta malikiya imamu nafi malami imam malik ne kuma mazhabul malikiya galibi tare da warsh yake tafiya na fata ana fahimta ta libya suna karantawa da qalun sudan suna karanta da hafsu duri ta fi shahara a wajensu somaliya suna karanta da qira'at susi to sauran kira'o'in kuma da ɗare hafsa da ita ce yanzu ta mamaye a duniya sauran kira'o'in kuma yanzu babu wani yanki da ake karanta da su sai da cikin jami'o'i akwai littafi mushafus sahaba sai ka same shi ya tattaro waɗannan kira'o'in guda goma al-kubra da as-sughra domin akwai al-kubra waɗanda suna da riwayoyi waɗanda sun koyi riwaya masu yawa kamar tayyibatun nashr da an-nashr fil qira'at al-ashr da al-budur az-zahira cikin qira'atul ashr as-sughra da Abdul Fattah al-Qadi almuhimmu da waɗannan kira'o'in guda goma su ne mutawatirai kakka zo kana cewa kira'a bakwai da qur'ani yake da su baka sani ba kira'a goma ne da kuma sanadin su in kana cewa bakwai na da ka faɗi wannan magana an ka zo cikin masana da ka kawai za a yi an san wallahi baka karatu ba ku ta irin wannan akwai kuma alkamil fil qira'atil ashr littafi ne mai kyau guda biyu suka yi misra suka yi shi an tariqi shatibiyya wa durra qira'atil ashr as-sughra waɗanda riwayoyinsu guda bibi ne masu riwaya akwai kuma al-kubra wanda mutane da suka yi riwaya suna da yawa shi kuma shi ma al-kamil fil qira'atil ashr sannan kuma akwai al-muyassar fil qira'atil arba'i ashar qira'o'i guda goma sha hudu da goma da sun ka inganta da shadda wani malami ne na ƙasar suriya fahd kharuf shi yayi wanda littafi dan haka ya kamata mu sallita tafai musamman malamai sannan mu yi magana akan mas'ala kada ka yarda kai magana akan abin da baka sani ba mun fahimci wannan ko to wannan na kawo mu ne nubza ne malam yace to wasaniha abu na biyu bayanul ahkamil fiqhiyya zan yi bayanin hukumce-hukumce na fiƙihu kenan zan yi bayanin alkur'ani da alkur'ani shine abu na farko zan yi bayanin hukumce-hukumcen fiƙihu fi jami'il ayati a cikin kowaɗan bi ayoyi almubayyana sai ce bil fathi to nan magana ce babba da ya ce bil fathi din nan ya bar in ba wanda ya karatu larabci da kyau bai san ka'ida bai san bi aka ce ba wato in an ka ce almubayyana waɗanda za a bayyana in an ce almubayyina wadda za ta bayyana to saboda littafin bai da wasali in bala ya ce almubayyina ya tahi ko ko almubina nan na ma rikice shi don ko an yi wasali da almubina da ismul fa'il da ismul maf'ul duk dai ba sai an ce bil fathi ko bil kasr da gano da ake nufi in an ce almubin yana ɗaukar ismul fa'il wanda ya bayyana almubin yana ɗaukar wanda an ka bayyana kenan almubiyin ko almubiyan shi yasa ce bil fathi don ka gane almubayyan waɗanda za a bayyana kenan ba waɗanda za su bayyana ba fi hadal kitaba a cikin wannan littafi fa inna na nubayyinu ma fiha min al ahkam za mu bayyana abin da ke cikin waɗannan ayoyi na hukumce hukumce ko ba haka ba wa adillatiha min sunna da kuma dalilanta daga sunna wa aqwalil ulama'i da kuma ganin malamin fi dalika a cikin wannan malam yace to wa nurajjihu za mu rinjayas ma bahara lana abinda ya bayyana gare mu annahu rajihu shine mafi rinjaye bid dalili amma tare da dalili min ghairi ta'assubin li madhhabin muayyan ba tare da nuna ta'assubi ba son kai ga wata madhhaba tawali wadda an ka tantance shine muayyan wala li qawli qa'ilin muayyan kuma ba tare da fadar wato ta'assubi ba ga fadar wani mutum guda mu ce duk inda an ka faɗi magana to mu muna tare da wani malai ce to mu ba haka muke ba duk da yake malam ya tashi a ƙasar Mauritania kuma ya karanci mazhabar Malikiya fiye da kowace mazhaba yace li annana malai ce domin mu nanzuru ila zatil qawli mu maganan muke kallo zatin ta la ila qa'ilihi ba wanda ya faɗe ta ba li anna kull li anna kull kalamin fihi maqbulun wa mardud malai ce duk wata magana akwai ana iya karɓarta ko a mayar da ita illa kalamahu sallallahu alaihi wasallam sai magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne in ya faɗa shi kenan mun fahimci wannan to amma anan kuma ba shi ke nuna da ka kawo hadisi ba a sakan ma ko ka kawo aya a sakan ma sai an tabbatar da abin da kake son ka fitar ciki ya in wato bayan an tabbatar da aya ce ta alqur'ani ko ko hadisi an tabbatar da ya inganta to sannan dilala abin da kake son ka fitar akwai shi ko babu dan nan na kamata ɗalibai ilimi su yi hattara wani sai cikin hadisi an ce kaza a tsaya shin wai hakikatan ma'anar nan ta tabbata kai da kake son ka fitar cikin hadisi wani sai ya ce maka ayyin rawa ya halatta ayi zikiri ayi rawa misali ina hujja kai ce Allah ya ce ma annabi ayyub urkud bi rijlika ka dauki kafarka ka bugi kasa ita ko rawa bugun kasa ta kaga ayat ta tabbata ko tabbata ba amma hukuncin da ake son a fitar a cikin ta bai tabbata ba to shi yasa muke kira zuwa ga ɗaliban ilimi dan ka kawo hadisi shi na cikin sahihul bukhari ba a ƙara rigima ba a'a shin wai hakikatan ma'anan nan ta tabbata ko ba tabbata ba domin ana son nafsi ya zamanto asalin min al mu'arid wani lokaci nafsi ya inganta amma yana da wani nassin da ya hana mishi aiki mutumin da ya faɗi kalima ta kafirci ya zan ya zan kafiri ko to in ci da shi akai man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha to kaga mutum zai ce maka in mutum faɗi magana ta kafiri sai ka ce a'a yaya ne faɗe ta mahaukaci ne tilastar da shi aka yi cikin bacci ne ya faɗa kushi ne ya ja shi ya kai inda bai san abin da yake yi ba domin mutumin da ya aikata aiki na kafirci idan yana cikin hushi wanda ya wuce iyaka bai san abin da ke ba a kama shi annabi musa ne daga cikin ulul azmi minar rusul haka ne ko ba haka ba Allah ya bashi allunan attaura amma da yazo isti'ana shirka sai jihar da su Qur'ani na faɗi Allah ce wa alqal alwaha annabi Musa ya jifa da allunan attaura to yanzu idan mutum zai jifa da alqur'ani ko ya jifa da magana Allah ya bani kafiri amma annabi Musa na farko yayi wannan hushi don Allah shirka ce iske ana yi na biyu bai san abin da yake yi ba kushi yarin jaye shi shi yasa Allah ce walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwah amma kai sai ka zo kawai kai mutum kun ce a yayi jiwa da qur'ani to cikin wani hali shiki misali nake bayarwa ko ko farin ciki wanda ya kai ya sa mutum ya rasa inda yake hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahih muslim na Anas ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah shine mafi farin ciki da tuban bawa fiye da lokacin da bawa kamar misalin mutum ne ya tafi cikin dashi yana da raƙumi abincinsa yana saman wannan raƙumin da komai da komai sai raƙumin ya kubce ya gudu ya yi neman raƙumin ya neman raƙumin cikin sahara ko kunkurmin daji bai gan shi ba har ya dawo ya dangana ya kwanta yana jiran mutuwa ko da ya bude ido sai ya ga raƙumin tsaye daure da abin da kayan shi da komai idan ya tashi farin cikin bi bi zai yi farin ciki ko zai farin ciki ba ya ce saboda tsananin farin cikin shi ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allah kai abbawa na ni a ubangijinka wanga magana in mutu ya kwade ta cikin hankalin kan shi ya gani kafiri amma akhta min shiddatil farah shi yasa hukumce hukumce da ake fitar da shari'a ashe farin ciki na isa dan adam ya fita daga cikin yanayinsa ya fita daga cikin yanayinsa bai san abin da yake yi ba to mu kuma irin waɗannan abubuwan ba ma hankalta musu kawai sai mu ɗauki hukunci wani lokacin nassin ya inganta ma'anar ta inganta amma wanda ake so a ɗora ba bata inganta akan shi ba mun fahimci wannan da ke ko don haka shi yasa ko da nassi ya zo sai akwai saura na farko ingancin nassi kira'a ce tabbatatta hadisi ne wanda an yi ittifaki akan sahihi ne ko ko waɗansu malamai sun ce sahihi ne ko da'ifi ne to mu dibi dalilan waɗanda suka ce sahihi ne mu dibi dalilan waɗanda suka ce da'ifi ne sai mu rinja da wata magana akan wata magana sannan lokacin da za mu fitar da hukunci dan wani ya zo ya ce mana urkud bi rijlika shike da sai mu ce ya halatta ayi rawa tun da Allah ya ce ma annabi ayyubu urkud bi rijlika shi bai da lafiya ne an ce mai ya bugi ƙasa ruwa su fito kai ko kana da ko kana da ka cewa ayi rawa ayi kaza ayi kaza ayi kaza mun fahimci wannan da ke ko da haka yan uwa yana tattaunawa a bar laƙewa da cewa ga aya ga hadisi sai yan an diba in babu mu'arif wani lokacin wannan shi ne am wani lokacin ya zamanto yana da abin da mukhassas ne mutlaq ne ya zamanto akwai muqayyadin shi mutashabih ne akwai muhkam din shi ko ba haka ba mujmal ne akwai mufassil nashi duka irin wadannan abubuwa in baka san su ba sai ka afka cikin kurakure masu yawa shekara uku kana wa'azi zuwa hudu idan aka binciko kurakuranka ka haison duk a shaka sukan da ka yi billahi ladi saboda nafsi na ka faɗe shi ka ce ga yadda shi kawai aka zashi a samu yana da mutlak cin mushe haram ne ko halal haramun ne to idan mutum yana cikin lalura cikin daji fa man yatarra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna allaha ghafurur rahim dole ka koyi irin waɗannan ababe mun fahimci wannan da ke ko nassoshi suna da irin abubuwa nasikh da mansukh nasi yana iya zakwa ashe an shafe hukunci da shi istiqbalul qibla da ana dibin yamma farko dai manzo Allah sallallahu alaihi yana dibin Ka'aba yayi hijira ta Madina koma dibin mi Baitul Maqdis daga baya kuma aka ce an shafe ya dawo ya dibi al-qibla kaga an yi nasku ya kamata ka san akwai nasikh akwai mansukh akwai kaza akwai kaza akwai mutlaq nau'in nasi ma kamata ka fara sani in ka san nau'in nasi sannan ka sai da zaka mu'amala da nafsin nan domin yana yiwa yana da mu'arid wanda yake hana shi ya aiki kai kuma baka kalli wannan mu'aridin baka zo ka abka fatawa wanda shine yake ba 'yan uwa wahala sosai ya kamata a koma mu usulul tafsir da usulul fiqh da usulul hadith ma tunda hadisi sai an san ingancin shi kuma cikin hadisi akwai annasi akwai al-mansukh an hana ziyarar makabarta daga baya kuma an kace aje a ziyarce ta na fata an fahimce ni to ka gani duka irin waɗannan abubuwan yana da kyau mutane su fahimce su wajen ba da fatawa da karantarwa da komai kada ya zama mutum kawai ya talakewa ga fahimtarsa sai ya san tsammanin fahimtarsa ita ce addini alhali kuma fahimta ka ba ita ce addini ba Allah ya taimake mu to malam ya ce illa kalamahu sallallahu alaihi wasallam ko wa ma'lumun annal haqqa haqqun walau kana qailuhu haqiran gaskiya gaskiya ce ko da wanda ya faɗe ta kuma ba wani mutum ne wanda ake kawawa da ita kima ba magana za a kalla i'rifil haqqa ta'rif rijala ka san gaskiya sai ka san mazajenta amma in ka ce wani zaka kallo to ba za ka yi hukunci na gaskiya ba shi yasa yanzu da wani idan da za a ce mai abu kaza yana da kyau zai ce yana da kyau amma da an faɗa ya ji makin shi na ko wanda ya rina sai ce a haramun na a gani hukumcin ya canza shauƙi ya ce amiru shu'ara na ƙasar misra ko wa kaifa ya kunu fi aidin halala wa fi ukhra min al'aidi harama ya za a yi wani shi aikata abu a ce halatta na kuma na aikata a ce haram na a ga sauran ya shigo ciki kenan abdullahi bin fodiyo kada shekhu Uthman dan Fodiyo rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin littafin sa Hisnur Rasin fi ilmi tasrif baiti dubu ya rubuta cikin ilmin sarf kuma yana da baiti dubu cikin ilmin usulul tafsir miftahut tafsir yana da kuma baiti dubu cikin ilmin usulul fiqh Allamatu Sudan cikin wannan Hisnur Rasin yake cewa wala yuta'u alimun fi batilin wal haqqu maqbulun walau min jahilin wala yuta'u alimun fi batilin fi batilin ba a yi mu malami biyayya a cikin banna kowa yana da kuskure inda kuskuren shi ya bayyana sai a bar mishi kuskuren shi a yi mai istighfari an san ya hada rami shedan yarin jaye shi koko yayi kuskure a matsayin shi dan adam ajizi ko ba haka ba wal haqqu maqbulun walau min jahilin gaskiya kuma za a karbe ta ko daga jahilina in ya fada inda gaskiya ce dole a yi aiki da ita idan ba haka za a yi ba to ba za a samu mafita ba ina fata umar ce sai takhabbut ya shiga dan garin ku ko dan jihar ku ko mai magana da yarenka ko dan kabilar ka ko dan kungiyar ka in ya faɗi magana ko ɗan fartin ku ko ɗan siyasa ku ko ɗan gidanku ko surukin ka kace duk abin da ya faɗi haka na gaskiya na to mu mun zo da mu bauta ma Allah ko mun zo da mu bauta ma wani abu wanda ba Allah ba yaren ka za mu bauta ma ko ko ɗan kungiyar ka ko ko ɗan jihar ka ko ko abin da ya kamata haka a ina na gaskiya take shi da abin da ake bukata inda gaskiya take a aiki da ita wannan zai sa kowa sai ya rage abin da yake akan shi na jiji da kai amma in ka ce a kai ga inda kai duk can na gaskiya take to jahiliya ta wannan sha'ir na larabawa lokacin jahiliya ce wa hal ana illa min guzayyata fa in ghawat ghawaitu wa in tarshudu guzayyatu arshudi yace ni ba komai bane sai daga kabila ta guzayya in ta shiryu na shiryu yace in sun kace a ta cikin halaka ni can na bani wannan ai ba addini bane muna fahimta ko yace ala tara anna malikata sab'a baka gani ba in ji mallam sarauniya ta saba gari saba a cikin kasar yaman fi hali kauni ha ta sujudu shams a cikin halin tana sujuda ga rana min dunillahi koma bayan Allah hiya wa qaumuha ita da mutanenta lamma qalat kalaman haqqan lokacin da ta faɗi magana ta gaskiya saddaqaha Allahu fihi sai Allah gaskata ta malam yace wa lam yakun kufruha kafircin ta kasancewar ta kafira bai bai hasa ba mani an min tasdiqiha ya hana Allah ya gaskata ta fil haqqi a cikin gaskiya allazi qalathu wanda ta faɗi shi ko ba haka ba wa zalika mala yace kuma wannan fi qauliha a cikin fadata fi ma zakara Allah anha game da abinda Allah faɗa kanta innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha masu mulki idan suka shiga a cikin alƙarya afsaduha za su ƙata ta wa ja'alu a'izzata ahliha adillah za su maida mafi ɗaukaka a cikin ta kaskantattu mala yace faqad qala ta'ala sai Allah ya faɗa musaddiqan laha fi qawliha yana gaskata ta a cikin maganar ta wa kadhalika yaf'aluna haka ne suke aikatawa ina fata an fahimci ha to anan ina so in dan wani score guda shine ba dun malamai sun ka tafi cewa ba nan gaskata ta ne Allah yi alwawu shin wawul atfi ta ko wawul istinafi kaga daga na an samu aiki wawun akwai wani dalibi ya rubuta doktora akan wawun harafin wawu kawai kakka ɗauki wawon ɗin nan kullum ka to ka ce ka wuce kana da aiki wawon inda za mu yi karatu kanta daga nan hasu bayan wala bai karewa in gaya muku gaskiya doktora ya rubuta kanta tana shiga cikin aƙida ma sha Allahu wa shi'ita mun zara sai ce a ja'alta ni lillahi niddan qul ma sha Allahu thumma ka gani wawon ɗaya sai ta zama aƙida wawon cikin alqur'ani inda ta zo dilalatul iqtiran wa atimul hajj wal umrata lillah wasu malamai suka ce umra wajibi ta dalilin su dan Allah ya ce wa aqimus salata wa mi wa atuz zakata da sallah da zakka mine ne wajibi ne ko sun ka ce hada su an kai tare to wa atimul hajj kuma an ka ce wal umrata wallahi dan babu lokaci da da zamu dan tattauna kanta kwarai da gaske wawun din da ka gani in ka ji karatun da ke karkashin ta sai kun kuma cikin huruful ma'ani kun karanta su ko wani harafi zaka iske na daukan ma'ana he da goma ka koma cikin muhnin labib an kutubil a'arib na ibn hisham al-ansari da kuma huruful ma'ani zaka gane su na malamai daban-daban da sun kai huruf al-ma'ani zaka sun kawo littattafan da ya kamata a ce dalibin ilimi ya bincike su huruful ma'ani huruful ma'ani imam al-muradi yana da littafi imam al-harawi yana da littafi akan huruful ma'ani da sauransu dai idan kuka neme su za ku gane su mun fahimci wannan ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin sahih bukhari da muslim na abu huraira lokacin da sun kai karo da shedan ya zo yana masa sata ya kama shi so ɗaya so biyu so uku ko ya ce mai zai dawo zai dawo ga na uku ya ce zan baka wani abu wanda idan ka karanta shi ba wani shedani wanda zai kusance ka da ya faɗa mai manzo Allah sassan dama ya ce mai zai dawo ya ce tun da ya faɗa ko zai dawo na san zai dawo da ya kama shi ce amma innahu sadaqaka wa huwa kadhub sadaqaka yayi maka gaskiya wa huwa kadhub shi makareci da kaga shedan shedan an kace yayi gaskiya domin ita gaskiya don ko shi ɗai na faɗe ta gaskiya ce idan ya zama to ƙaryar ce kuma kowane da ya faɗe ta ƙaryar ce ina fata ana fahimta ta kuma ka ji balaga ta manzo sallallahu alaihi wasallam sadaqaka wa huwa kadhub kun san akwai banci tsakanin sadaqa da as-sadiqu da al-kadhibu da kadhaba in an ce sadaqa yayi gaskiya tana yiwa sai da ya ƙarya dubu sannan ya gaskiya daya in an ka ce kadhaba yayi ƙarya tana yiwa yayi gaskiya 100 ko dubu sai ya ƙarya daya to sai ka bambanta tsakanin wannan shi yasa suna yana nuna tabbata abu as-sadiqu mai gaskiya ɗabi'a shi ce alkazibu mai ƙarya ɗabi'arsa ce sadaka ya yi gaskiya tana yawa sau ɗaya kazaba tana nufin ya yi ƙarya sau ɗaya shi yasa in baka bambanta cikin wannan ba ba yadda ko cikin balaga ta qur'ani ba ba abinda zaka samu aljumla lismiya tufidu thubut fil asl wal jumla alfi'liya tudullu ala alhadath fil asl sai dai in balaga ta canza shi yasa da Allah ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab sai ce mi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhum al-la'inun waɗanda suke koyewa yaktumuna fi'li mudari ne da ke nuna abu yana faruwa yau da gobe to waɗanda sai ce yal'anuhum Allah Allah yana la'anta su wa yal'anuhum al-la'inun masu la'anta suna la'anta su ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati domin masu ne masu la'anta Allah yana la'ana mala'iku suna yi mu'mini suna yi wannan sai ajma'i da yazo na biyu sai ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun sai ce ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in waɗanda suke suka mutu suna kafirai suka kafirta suka mutu suna kafirai to ulaika alaihim la'natullah nan sai kawo jumla ismiya la'ana Allah ta tabbata a gare su wal mala'ikati ta mala'iku wan nasi asma'in da mutane gaba daya to anan abin da kamata ka fahimta can ya la'anuhumullah saboda suna boyewa la'anta tana zuwa amma suna nan duniya yana yiwa su tuba shi yasa ce illal ladina tabu wa aslahu wa bayyana amma da ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun in mutun ya mutu akwai zancen tuba sai ya yi amfani da jumla ismiya allati ta dullu ala subut ula'ika alaihim la'anatullahi ta tabbata ne a gare su kaga in baka fahimci balaga alqur'ani haka ne zaka to kai wucewa kadiba cikin littafin balaga ta alqur'ani musamman at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur da kuma at-ta'dir alqur'ani na ustad dr fadil samar ra'i da kuma ma'anin nahu na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu na ustaz dr fadl samar ra'i da balagatul kalima fi ta'birul qur'ani na ustaz dr fadl samar ra'i da ma'anil abniya na ustaz dr fadl samar ra'i waɗanda in ka same su cikin balaga ta alqur'ani sai ya nuna maka me yasa kalima kaza an ka kawo ba a kawo kaza ba me yasa an kai amfani da jumla kaza ilimi ne mai zaman kansa sai ya bambanta maka kuma wal mala'ikati sai ce mi wan nasi ajma'i da gaba ɗaya sai malamai suka ce ai su kafare ba su da an takkansu ko kafirai na ce ma kafiri na ce maka yare nila an ta tira ya ku za su la'anci juna waɗansu malamai suka ce tun da anan duniya kafirai ma suna tsine ma juna kamar yadda dukkan suna kafirtar da juna wa qalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay sai da mun to dukkan mutane sun haɗi wasu malamai suka ce a lahira ne kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha inji shaykh ibn uthaymeen ko wace ta shiga sai ta tsine mota kenan gaba ɗaya wannan sai ajma'ina eh yasa ina kira zuwa ga 'yan uwa tattaunawa ta ilimi ba ta bukatar rigima ko damce ba har ka kullita akai ba in har ka kullita akai mu sai mu jayi hujja ake son a ba mutane da dalili kuma ko ka ba mutum hujja ba kai da ka shirye da shi ba ko kai ba ka shirye da kanka Allah ne ke shirye da mutum ka gode ma Allah ya ganar da kai gaskiya kuma ka roki Allah ya tabbatar da kai akan gaskiya haka har ran da za ku haɗu da Allah wanda bai fahimta ba kuma kai ba mata Allah shirye da shi ka kare aikinka mun fahimci wannan ko to don haka ne kun ga nassi ne na alkur'ani kun ga manzo aya ta zo a cikin suratul abin nan ma'ida ina zuwa suratul ma'ida wala yajrimannakum shana'anu qaumin ko shana'anu qaumin ala alla ta'dilu ko i'dilu huwa aqrabu littaqwa kuma wala yajrimannakum wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram shana'anu kinna in muka diba imam ibnu amir da imamu abu ja'far da shuba sun karanta shan'an shan'an sai zama to suka ce ta fa'alan kamar ghadban wani mutum wanda kuke kyama kenan koda wani mutum guda ne shan'anu qaumin wadansu malamai suka ce a an yi idafa shine zuwa ga abin nan zai iya daukar jam'i domin mutumin da kuke kyama cikin wata al'umma yana iya zama towa mutum guda bane shan'anu kuma sai zama to shine masdar kyamar wadansu mutane ina fata kun ce an saddukum 'anil masjidil haram in sun hana ku ko kuma ƙira'a in saddukum ƙira'a ta ibnu kathir da imamu abu amr ibn al'ala in saddukum to menene bambanci tsakanin waɗannan kira'o'i an saddukum don sun hana ku saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je zai yi suka hana shi humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram to in saddukum zuwa gaba ashe Allah ya san za a yi makirci a hana aikin haji da umra in fil mustaqbal qur'ani mu'jiza ne in sun hana ku ai abinda sun ka hana mu da shi menene aiki ne na alkhairi ko ba ka nan bane amma lati a'a ko da sun aikata haka ku yi musu adalci to mu yanzu musulmi na ma bai mu musulmi adalci kuma muna jiran kuma duniya ta gyaru mu gyara kanmu kafin mu je mu gyara wasu shi yasa suna samun hisar abinda ake kira hisar siyasatul hisar an gane ko mu dan yi hakuri saura minti biyar hisaratul hisar shine a samu mutum takunkumi takunkumin din ba yau ne aka fara ba da boycott da ake kira al-muqata ba yau ne aka fara ba an yi an yi su tun wancan can zamun nan duk wani siyasa da kaje ana faɗi in ka kuma cin Qur'ani da sai zaka iske su al-muqata shine boycott boycotte manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya muwajaha ta muqata'atu quraish a makka an ka ce ba za a sayar musu ba za a sayar gare su ba za a aura musu ba za a aure gare su ba kuma duk wanda ya ce yana tare da su ko da kafiri na to ya koma cikin shi'ib bani hashim ko dan uwansa ne ko ba dan uwansa bane sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai da sun kace al-ilhis fata wanda ake busassa a aza ta ga wuta ita ce sun kai ci sun kai kuka har yara suna kuka karshe su da kansu suka zo wannan rubutu da suka rubuta aka ce wani daga cikin su ya zo ya cire shi ko da suka zo ba suka iske gara ta cinye shi saboda zalunci aiki na addini a sa alhisar al-iqtisadi tattalin arziki kare tattalin arziki ambargo na ekonomi ba yau aka fara ba abdullahi ibn ubay ibn salul ya yi amfani da wannan dama ya ce la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu kakku taimaka musu sai sun wace shi yasa duk wani mai kokarin taimako addini sai a ce ku bar shi yana bari ku dai bar shi in yayi yau da gobe yau da gobe ya ga bai samu abinci dole ana ji ne ya kai kwatano ko ya kai wani wuri kudin garin rogo babu akwai hisar al'askari an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika btuliyal mu'minuna Allah da kanshi ya ce wa zulzilu zilzalan shadida an kewaye madina sai da aka yi rami babu tashin hankalin da ba gani ba amma Allah subhanahu wataala mai da musu kaidi don mi don mu'minai ne Allah ce wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqital Allah ya isa in ka mai da al'amarin kaga Allah duk wani mai kiyaye da kai Allah sai da za a magane shi ba sai kun dauki makamai ba amma me yasa Allah taimake su saboda imanin su walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu mu'minuna Allah ce li imanihim qalu hadha al-kalam inji malaman usulul fiqh su kuma munafiqai Allah ce wa idh yaqulu al-munafiquna wal ladina abinna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurra sun kai ta kansu sun kace ai Allah da manzo ba wani abu da suka rudi da halaka ko za a yi ku ta kansu me yasa suka wadanda magana li nifaqihim inji malaman usulul fiqh domin cikin sifa ake fahimtar wannan mun fahimci waɗannan abubuwa da kyau to hisarun ya askari to yanzu shikenan ga zamani ya zo mu kuma yanzu sun sa kawo coronavirus hisar ne tibbi au sihi an ce akwai coronavirus maka ba ta zuwa ga hisar askari an kare tattalin arziki ga hisar iktisadi an rasa miliyan biyu da wani abu yanzu an ce miliyan uku da kaza kai da kanka zaka ce to wallahi ban da su to hanyoyi ne waɗanda ake bi ba wai yau ne aka fara kirkira su ba dan ba ma hankalta mana su shine duk wata banda zaka iske sai dai a canza mata fuska amma shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje zai shiga makka Allah ya hana shi me yasa Allah ya hana shi wani zunubi ya aikata a'a jarabawa ce kuma dan a bamu tarihi manzo da ran shi tare da sahabbai shine khairu khalqillahi ajma'ina tare da khairu sahabati ala wajhil ard amma ya tashi zai je makka hadda sai na umar ke cewa ba ka ce mun za a shiga ba yace to na ce wannan shekara ko ba ka dan bari suka dawo darasi na Allah ba mu amma yanzu da corona virus ta zo an kara wanda sai mun ka rudi kamar abin bai faru ga manzo ba amma mu ko yanzu mine ne yake faruwa su sun je aikin haji ne Allah suka bukata wala amina albayt alharama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana mu ko yanzu ina cewa cewa ta makka yanzu an dauke ta wani tourism armen visa mutum shi hada shi da wata karuwa su yi ta tahiya masu ɗaukar karuwai su kai can cikin otal-otal na maka masu yi mamu masu kuɗi hidima suna da masu zuwa tsafi da ruwaɗi da masu kai kokain da masu kai karuwai da masu zuwa sata da yankan aljihu to zo duk wannan bannan ana yin ta haku da kuna zagin kafirai da Allah hada muku zuwa shiga makka datti wanga da kuka kai kasan makka aikin haji yanzu otal din duk an kewaye garin makka ba ma yanzu aikin hajjin da umran mutum yake son ya iya ba ya ce yayi 30 yayi 40 amma kuma ko arwala bai iya ba wanga wace ruwa ce wannan aikin haji iyaka kullum a zo bakin ka'aba da otal a ɗauki hoto a turo mu duniya sama whatsapp shine wannan aikin hajjin kai baka ma iya ba ku kuma mata bakin ku a samu ku haƙora irin wanga aikin hajji ma ina na maza a da shi tun da mace in ka ce mata ba sai ke sa haƙora ba Allah ya karɓi hajjin ki sai ta ce a'a in an ka ce mata da arfa da haƙora wani kika so ta ce a'a a dai sa haƙora da arfan na a barta to da haka na za a zako a ce a ce a ce an hana mu aikin haji ka ta yi ka bar uwarka da talauci babu ma abincin da za ta ci babanka da makwabtanka babu wanda ka taimaka ma kuma ka ɗauki miliyoyi kuma hajjin ka ba ma na farilla ba ya za yi Allah bari ana irin wannan banna Allah ya zuwa gaba in ba a bari ba wallahi sai a shekara nawa ba aikin haji ba kuma wannan shi ne karo na arba'in da ina ganin tara wanda ko ko na hamsin wanda musulmi ba su samu damar yin aikin haji a tarihin musulunci ba an ce in an hada da na sassa waɗansu sassa da ba su samu ba zai kai karo karo na ɗari biyu kamar a ce wani yanki na musulmi bai samu dama ba a haka wani abu ne sabuwa a musulunci ba don dai ba mu karatun musulunci to mu karanta ina ganin awa guda ta cika amma mu karanta waɗanda bai tuttuka sai mu tsaisuwa daga baya bayan sallah sai mu dawo mu karasa awa awan mu guda yace la tahqiranna ar-ra'ya kakka walakantar da ra'ayi wa huwa muwafiqun alhali ya dace hukumar sawabi da hukunci na daidai idza ata min naqishin in yazo daga mutumin da yake tauyayye wanda kake gani ba komai ba saboda ita duniya kowa akwai wanda ya rena ko ba haka nan bane fa durru malam yace durru ko in ce sha'ir durru malaman zaure suna cewa lu'lu'i ko mu ce zinari ko zinariya ko kuma diamond ko diamond wa huwa a'azzu shay'in shi yana daga cikin mafi daukaka da daraja na abubuwa yuq an gane ko a azu shay'in yuqtana shine mafi daraja abinda ake riko don arziki shine yuqtana al-iqtina o zaka ga malaman zaure a cikin fiqh ko muce malaman fiqh suna kawo shi da alhamza a karshe al-iqtina shine ake cewa riko don saboda kamar kaya ko rangama malaman zaure suna cewa tsururi dan an ce nayi tsururin zinariya ma'ana na rike ta a matsayin tana nan tawa an gane ko to shi zinari ko diamond yana daga cikin mafi abin da ake riko don arziki yau kasar faransa babban abin da take riko da shi daga cikin manya-manya shine zinariya ta kasashen afirka da take dauka musamman kasar mali tana ajiyewa saboda in bala'i ya fada mata ta samu arzikin da za ta sai ta sayar saboda ta samu arziki don saboda ta kare kanta daga sharrin waɗansu kasashe kenan ba wancan lokaci ɗaya da sha'ir ga magana har yanzu ma wannan magana tana aiki ko ba haka nan bane an ce wani ya gino zinariya to zinariya da ya gino sai ya cin matabarmar zinariya kun san akwai abin da suke cin matabarmar zinariya wani kana gini wani lokaci sai ka zo ka iske ta gataran kamar an shimfiɗa ta to aka ciro ta bai jima kuma yana aiki kuma Allah ya taimake shi sai aka ciro zinariya aka auna daga nan ta kuɗin ta za su kama kai tsaye abin da za a bashi da nan wannan wuri miliyan 425 da 28 yace nawa an kace miliyan 428 shi kuma ta ƙarƙa miliyan biyar ba daga nan sai kece da dariya sai haukaci da ya goyi an ka kawo shi gida wanda bai taɓa miliyan biyar ba an kama miliyan 428 hauka cewa yi yanzu shi na nan dariya ɗaya shiga yan uwa ta sun samu sa'a a buga mai ya goyi a rinka ba shi tuwo sun kosu ta harkokin su duk wani wanda ya ga wata zaura da ya kasa mata riba shi fada Allah shi gara duniya kenan faddurru wa huwa a azu shay'in yuqtana ma hatta qimatahu hawanul gha'isi ma hatta qimatahu bai yi ƙasa da ƙimar shi ba shi wannan lu'iri iko zinariya hawanul gha'isi kamar a ce walakantan nan ta al-gha'is wanda yake mai nuta cikin ruwa mai duna ya je ya ɗebo shi masu zuwa su nemo lu'ulu'u can cikin diamond zaka iske ai talakawa ne kuma suna shiga har can karkashin ruwa amma da sun ka samo shi baka ce a'a talaka na ya samo shi kowai mai sayan zinariya shi na tambayan mai kuɗi na ya tono ta ko talaka zinariya ta dame shi haka da haka magana ta gaskiya ita ce ta kamata ta dame ka ba wai wane ne ya faɗi magana ba to nan ya kamata mu tsaya ba sai a yi sallah mu dawo sai mu ɗora abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah